والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba da yan'uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwa cewa rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta litinin da muke darasi cikin wannan littafi na tazkiyatul nufus na al-doktor Ahmad Farid na roƙon Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi muna batu a cikin الخوف والفصلي لما ليت الأخبار في الخوف وتوسبتوتو أنا لا بعضي ذا أجي ababen da alkur'ani ya faɗa dangane da alkhawf da ababen da suka zo cikin hadisi da ma'athar daga magabata muna roƙon Allah ya mana muwafaka malam ya ambata mana cewa duk wanda ya la'akari da yanayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka zo bayan su wannan qurunul mufaddala cikin salafu hadhihi al-umma zai ga a cikin sirar su an ambata mutane ne masu yawaita yin aiki dan neman kusaci zuwa ga Allah tare da haka kuma mutane ne masu yawan nuna fargaba dangane da aikin nasu suna yawaita yin aiki da bibiyan abin da ya kamata amma kuma mutane ne masu yawan shiga taitayinsu suna fargaba cewa aikin nan nasu ko karɓaɓɓe ne ko kuwa alhali mu kuma a wannan zamani zamun nan da suka biyo bayan su jama'a sai suka akkasa yanayi irin wanda sahabbai da waɗanda suka zo bayan su suka rayu a kai ana samun ƙarancin aiki a wajenmu da kuma ƙarancin tsoro aikin ya yi kaɗan amma kuma ba a fargaba ba a jin cewa an gaza ba a bibiya ana waiwayawa an ba misali dangane da abubakar siddiq irin kalaman da yake faɗa kana aka hakaito mana umar ibn khattab shi ma irin abin da yake faɗa da kuma yadda yanayinsa yake mai yawan kuka ne saboda tsorace makansa wani lokaci in ya biyo ta kan ayoyin alkur'ani da suke magana dangane da abin da ya razana shi yakan ma kasa fita ya wanzu a gida kwanuka kwanaki har mutane tsammaci ba shi da lafiya ne alka zuwa gaida shi Mala ya ce wa kada da ibn Abbas wata rana ma Abdullahi dan Abbas ya taba gaya ma Umar ibn Khattab wato sahabi ne yake jinjina ma Umar din irin ayyuka na alkhairi da yake ga sun gudana a ƙarƙashin Umar don haka shi ibn Abbas yana je ma Umar daɗi a ce kai ne sababin irin waɗannan ayyuka na alkhairi da gudunmawa ga musulunci yake ce masa masarallahu bikal amsar Allah maɗaukaki ya buɗe garuruwa a dalilinka kun ga ladabi irin na sahabbai mu koyi magana a wajen sahabbai kaga bai ce masa kai fa ka samu nasara a kayan garuruwa ka ci garuruwa da yaƙi an faɗaɗa daular musulunci ba haka yace ba sai ya ta'allaka maganar ga Allah subhanahu wata'ala wato shi Umar sabr yace masarallahu yanzu kenan wane ne ya bude amsar Allah ne amma sai yace bika masarallahu bikal amsar Allah ya bude manyan garuruwa a dalilinka wato shi yanzu ya zama dalili ne to haka ake so kullum musulmi ya rika kudurtawa abu in yi wakana to shi wani sababi ne amma asalin wanda ya sabbaba abin shine Allah subhanahu wata'ala wa fataha bika al-futuh kuma a game da kai Allah ta'ala ya sanya an samu buɗi wa fu'ila an yi abu da yawa a ƙarƙashinka faƙada sai umar ibn khattab shi bai ga wannan ɗin ba wannan ɗin bai rudar da shi ba domin ai bayani ya gabata cewa ba a sanya ban mutum a gabansa ko har ma annabi ya hana wannan kuma an samu wajajen da aka yi yabo har ma annabin ya yaba mutum ɗin a gabansa shi ne malamai sai suka bayanin cewa wanda yabo baya kaɗa shi yana nan a istiƙamarsa to irinsa don an yabe shi a gabansa ba matsala ba kuma ana ga insha Allah wannan yabon ba zai kaɗa shi daga tafarkin da yake kai ba ko ya sanya masa ji da kai amma wanda yabo zai iya rudarsa ya ji cewa shi wani ne to kar a yabe shi a gabansa to da aka yabi Umar a gabansa faqala sai ya ce wadittu an anju la ajra wala wizra ni fa fata na na samu tsira a wajen Allah ko ban samu lada ba amma a ce babu zunubi a kai wato ni dai ina fatan na ga na tsira ne a wajen Allah ba yabo ba fallasa kar a faɗi haka ko kaga shi wancan ɗin bai sha gabansa ya rika ganin cewa shi wani abu ba ne haka kullum ake so mutum ayyukan alkhairai kai ta yi kai ta yi amma kar su tsone maka ido kaga cewa kai fa ka isa wa hada Uthman ibn Affan radiyallahu anhu nan kuma Usman dan Affan ne khalifa na uku Allah ya kyara masa yarda kana idza waqafa ala al-qabr yabki hatta yabulla lihiyatahu ya kasance in yazo wucewa ta kabari yakan iya tsayawa akan kabari yana ta kuka hatta yabulla lihiyatahu har sai ya jika gemunsa da hawaye qala yakan ce lau annani bainal jannati wan nar da za a sa ni a tsakanin aljanna da wuta dama ga aljanna hagu ga wuta yana in between ba a yanke hukunci a kansa ba wala adri ila ayyatihima asir ni kuma ban san zuwa ga wacce ce zan tafi ba lakhtartu an akuna ramada wallahi da zan yi fatan na zamanto rairayi ko na zamanto toka ko na zama ƙura ƙabla an a'alama ila ayyace hima asir kafin a gaya man ina zan je saboda tsananin tsorata wato idan har aka ajiye shi ga aljanna nan ga wuta a nan ba a gaya masa ina zai je to kafin a gaya masa zai burin ina ma da a ce babu shi saboda tsananin tsoro yana tsoron kar a ce ba aljanna zai je ba Usman fa zunnurai sarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aure ƴaƴan annabi guda biyu ya aure ɗaya ta rasu annabi ya kuma aura masa ta biyu ita ma ta rasu to babu wata kuma yin sai Fatima tana karkashin Aliyu shi yasa ake ce da shi Usman zunnurai Usman ma abocin haske biyu ba wanda ya samu wannan daraja sai shi cikin sahabbai ya surkuntaka da annabi har shi biyu to ko ka san annabi ya yarda da shi dan aljanna ne amma kaga yadda yake nuna kankan da kai da fargaba idan har bai san fiyat ɗinsa ba وهذا أبو الدرداء ننكم أبو الدرداء كاقا wannan. labarai da suke zuwa na waɗannan sahabbai masu daraja yana ƙara fassara abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne cikin hadisin ummul mu'minin Aisha na fassara waccan aya walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusar'una fil khairati wa hum laha sabiqun waɗanda kullum suna yin aiki amma a cikin fargaba suke suna tunanin za su koma zuwa ga Ubangijinsu suna fargaban cewa aikin nan ku za a karba, za ku mu samu tsira ba tare da kuma sun yanke ƙauna ba. To mutum yana irin wannan matsayi shi ne zai ƙara aiki. Amma in kana ga ƙwarayarka ta cika, da kuma wani aiki za ka yi sai miki ƙafa kawai. Mala ya ce wa haza Abu Darda radiyallahu anhu nan kuma ga abu darda Allah yarda da shi kana ya kula yana cewa law ta'lamuna ma antum laquna ba'da al-maut da kun san abin da za ku riska bayan mutuwa ma akaltum ta'aman ala shahwa da ba za ku taba cin abinci ma bisa kuna sha'awarsa ba sai dai ku ci kawai dan za ku mutu wala sharabtum sharaban ala shahwatin abada da ba za ku sha abin sha wai dan kuna sha'awarsa ba har abada sai dai in mutuwa za ku wala dakhaltum baitan tastadhilluna bih kuma da ba za ku shiga gidan ma da za ku buya daga inuwa ma'ana ku yi inuwa da shi ba ku fake ba wala kharajtum ila as-sa'id tadribuna sudurakum wa tabkuna ala anfusikum da in kun san abin da ke gaba gare ku bayan mutuwa da fita za ku yi zuwa ga fagage tadribuna sudurakum kuna bugun kirazanku wa tabkuna ala anfusikum kuna kuka makawunanku sai yake cewa wala wadittu anni shajaratan tu'dad ina burin dama a ce ni wata bishiya ce da ake sassakatta thumma tu'kal kuma cinye ta ma askara ta amfani da ita dama ni ba mutum bane wanda za a yi masa mai za a masa isa saboda fargaban abin da ke gaba bai san me zai kasance ba. Wannan an yi ishara cewa hadisi mawqufi ne a sigan nan da ya zo, amma Ibn Asakir ya kawo shi a matsayin hadisi ne marfu'i cikin jami'in Sagir, Imam Suyuti kuma ya ba'afa shi. an ce an samu rawaya daga Abu Dharr wanda Imam Hakim ya kawo a matsayin mauqufi shi Hakim ya ce sahihi ne a bisa sharaɗin Bukhari da Muslim amma Imam Zahabi ya ce a'a duk da cewa yanci abinda Imam Hakim ya sahaha za ga Zahabi yana masa mutaba'a amma sai ce a akwai inqita'i ɗaya daga cikin marawaitan shi wannan hadisin da Hakim din ma ya rawaito dan shi'a ne don haka hadisi ne dai wanda yake suka ce da'ifi wallahu a'lam ma'anarsa dai ta yi kyawu da mutane sun san hakikanin abin da ke gaba gare su da ba za su sami yin nishadi ba ai ji a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri a baya ko wa kana ibn Abbas radiyallahu anhuma أسفل عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع عبد الله بن عباس الله يكرمه مسير دا kasan idanunsa fatar kasan idansa sai ta zamanto kamar igiyar takalmi igiyar takalmin ma albani wadda ce take ta riga ta tsufa haka fatar kasan idansa nan kamar igiyar takalmi wanda ta riga ta tsufa ta lalace min kasratin dumu'i saboda yawan hawaye yawan kuka za a yi kuka a share idan to sai kasan fatin nan din sai zamanto kamar igiyar takalmin da ta tsufa ta jeme to su sahabbai a haka suka rayu nishaɗin su kaɗan ne ai kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Sa'id yake cewa law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira da kun san hakikanin abin da na sani da da ba za ku yi dariya ba ma da ku kanku shine zai zama to mai yawa wannan tarbiyyar da sahabbai suka samu sai rayuwarsu ta gudana akan haka ba sa yadda duniya ta shagaltar da su kullum kuma ƙoƙari suke wajen bautar Allah suna tsoronsa domin batun a kayan alkhawfu ne tsoron Allah da tsoron abin da zai zo a gaba وقال علي كرم الله وجهه من يبتو أكاين وأن اللفظ لا يكفلاكم وقد سلم من صلاة الفجر علي بن أبي طالب يا سلمي دق صلاة الفجر الله كرم سيرته وقد علاه كآبة لوكتين تكيتي يا ماما يشي ya da sallah saboda abubuwan da suke ta faruwa cikin musulmi da juya baya a gaskiya da cin amana da wasu abubuwa da a lokacin ya fuskanta daga dewa daga cikin masu da'awar musulunci takaicin lamarin ya lullube shi ko huwa yuqallibu yadahu yana bubbuga hannayensa haka yuqallibu yadahu ai alama mutum kenan yana cikin wani yanayin ta'ajjibin al'amur sai yake cewa laqad ra'aytu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama falam ara al-yawma shay'an yushbihuhu yace naga sahabban annabi tsira da abincin Allah su tabbata ga su ai sahabban annabi ai su ne ma'ana yana nufin waɗanda ya zo na da su su almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum da ke gaba gare shi yace mu ka rayuwar mu ai ma'ana kamar haka yake faɗa kenan yace falam aral yawma shay'an yushbihuhum yace a wannan yanayin ne yanzu ban ga a cikin yan baya wanda ya kama da su ba inji Ali ibn Abi Talib yace ban ga wannan da suke kama da sahabban annabi ba kaga nan yana yabo akan wanda suka riga ya shi kenan abubakar umar usman da sauran sahabban da suka tafi yana kewarsu ne yana tira zaman da suka yi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin soyayya ce a tsakaninsu da ƙaunar juna da biyayya ga abin da Allah ya saukar na shari'a ya ce laƙad kano yusbihuna sha'ithan sufran ghubran su sun kasance za su wayi gari sha'ifa gashin kansu babu tsifa sufran ka gansu jikinsu ya yi fari ba su ci sun ƙoshi ba hubran za ka iya ganin su cikin ƙura baina a ayunihim amsal rukabil ma'azi ko mi'za al-mi'za ita ce al-ma'az menene al-ma'az akuya to yace baina a'yunihim غبران بين أعينهم أمثال ركب المعزة قبق إدانونسو لنجكم فاتر إدانونسو sai ka gan shi amsala rokabil mi'iza tamkar fatar ƙwabari na akuya me yasa za ka gan su a haka da ƙura kansu babu tsifa idanunsu fatar idansu ta zamanto kamar jemammiyar fatar akuya ƙwabarin akuya misali ai ba komai sa ba shine yace qad batu sujjadan wa qiyaman yatluna kitaballah yurawihuna bayna jabahihim wa aqdamihim saboda sun kwana ne sun kashe daransu shine baituta kashe dare sun kashe daransu ne sujjadan suna masu sujjada ga Allah wa qiyaman suna masu tsayuwa yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah su kuma kasan ba shimfiɗa suka cika yi ba sai ka ga ƙasa ce a cikin ɗaki ƙasa ne a masallaci shi yasa sai ka ga jikin nasu ya yi kura kwana suka yi suna bauta yurawihuna baina jiba'ihim wa aqdamihim suna kai kawo a tsakanin goshinsu da kuma dugadugansu sujjadan kenan wa ka'ima su tafi ga sujjada akan goshi su dawo kan dugadugansu sun miƙe an ci gaba da wata raka'a haka ɗabi'arsu take fa idza asbahu idan kuma suka wayi gari zakarullaha tamada kama yumi zakarullaha sai su rika ambaton Allah subhanahu wata'ala tamadau kama yumidu shajaru fi yawmi rih in suna ambaton Allah sai kaga suna rangaji kamar yadda za ka ga bishiya tana rangaji idan ana guguwa suna ambaton Allah suna ambaton Allah suna jin nishadi suna rishi wa hamalat a'yunahum bid-dumu'i idanunsu kuma yana kwararar da hawaye hatta tabulla thiyabahum har sai ta jike musu tufafinsu gemu ya jike wani irin hawaye haka suke hawayen da yake kwarara ba tsayawa saboda tsoron ubangiji da suke suna tuna me zai ji ya dawo wallahi faka anni bil qaumi batu ghafilin yace wallahi yanzu sai ina ganin mutane kaman sun waye gari ne ma ba san Allah ba wannan kalamin Ali ibn Abi Talib yake faɗa yana tuna sahabbai yadda suke rayuwa ce yanzu sai mutanen da ke gaba gare sai ga kamar sun waye gari ne ma yanzu gashi an yi sallah asuba amma a gafale saboda ba haka in yi waiwaya yake ganin ƴan uwansa sahabbai ba me ya kawo wannan tsananin tsoron Allah da suke da shi haka rayuwarsu take thumma qama bayan ya yi wannan jawabi bayan sallah shi Ali bin Abi Talib bayan sallah asuba sai ya miƙe famaru a ba da zalika bahika tun daga wannan lokacin da ya wannan jawabi ba a ƙara ganin sa yayi dariya ba Ali bin Abi Talib hatta baraba ibn Maljam sai da wannan ibn Maljam ya sare shi da takobi wanda shine ajalinsa kasan assassinating nasa wanda ake ce shi ibn manja Allah ya masa abin da ya nufi ma in banda abubakar siddiq duk cikin khalifofin annabi guda hudu na kowa kashe shi aka yi abu lu'latul majusi ya kashe umar ibn khattab yana sallah Usman ibn Affan ‘yan bore suka zo sai kashe shi, wanda ibn Saba ya assasa al-Yahudi suka zo sai kashe shi a gidansa yana karatun al-Qur'ani. Aliyu bin Abi Talibin ya fito a sallan asubahi zai je gida ibn Muljam ya zo shi ya same shi. Allah ya ƙara musu yarda don haka dukkansu shahidai ne wa ƙala Musa ibn Mas'ud Musa ibn Mas'ud yake cewa kunna idza jalasna ila Sufyan mun kasance in mun zauna zuwa ga Sufyan ka annan nara qad ahatat bina kai ka ce wuta ce take kewaye da mu lima nara min khawfihi wa jaza'ihi saboda tsananin in muna tare da shi sai mu ga yana cikin tsoro yana cikin karaya kai ka kaddara kaman a gidan nasa gobara ce ta tashi ta kewaye mu ba mai fita Sufyan al-Thawri cikin magabata manyan malamai irin yadda suke masu ƙyanƙeni masu wara'i masu fargaba ba sa yadda duniya ta fusge su kamar yadda mu muke yi yanzu Allah ka shirya da mu wa wasafa ahaduhumul hasana wani daga cikin magabata ya siffanta hasan albasariyu shi ma daga cikin tabi'ai faƙala sai ya ce kana idza aqbala faka annama aqbala min dafni hamimihi kullum hasan albasar in yana tahowa kai ka ce yana dawowa ne daga bisnewa wani masoyinsa ma'ana kamar an ya kai wani masoyinsa ne da ya rasu makabarta an bis ne ana dawowa ai ba za ga mutum da nishadi ba to kullum yace Hassan al-Basri yin yana tafowa haka zaka kai shi cikin takaici da rashin jin daɗi da rashin walwala da fargaba Hassan al-Basri a gidan Annabi aka rene shi bayan wafatin Annabi aka haife shi zamanin khalifancin abubakar siddiq kuma a gidan annabi aka raine shi matar annabi ummu salama ita ta raine shi ta nuna masa ƙauna saboda gyatumarsu da bai wadda ce ta ‘yantar babansa kuma da bawan abubakar siddiq ne shi ma ‘yantar aka haɗa aurensu suka yi tsawon lokaci ba su haihu ba Allah cikin ikonsa lokacin khilafan abubakar siddiq bayan khilafan abubakar siddiq ma abubakar ya rasu aka haifa san basa lokacin umar to ita ummu salama saboda kaunar dan da take yi idan tana rike da jinjirin gyatumar ta tafi wani abu ko ta je anguwa ko makamantan haka yaro yana kuka wata ran ta rarrashe shi bai yi shiru ba kasan mata sai ta haka sai ta ɗau mamanta sai ta sa masa baki Allah cikin ikonsa aka ce sai madara ta dinga fitowa yana sha Hassan al-Basr to shine nan ake siffanta shi cewa idan yana dawowa idan ya taso ko daga gida zai zo majalisi kuma inda yana dosowa sai ka kaddara cewa yana dawowa daga jana'iza ne na wani masoyinsa wa idza jalasa in yazo ya zauna kuma a majalisi fa ka'annahu asirun umira bi qat'i raqabatihi kai ka ce wani fursunan yaƙi ne da aka kawo kuma aka yi umarni a zo a sare masa wuya an kamo fursunan yaƙi kwamandan yaƙi sai umarni da a zaunar da shi a sare masa wuya ya za ka ga fuskarsa akwai annashuwa to ya ce in yana zaune sai ka kaddara kamar haka ne babu annashuwa tare da shi wa idza dhukiratun naru in ku aka ambaci wuta a inda yake a majalisinsa ko ya ambata fa ka annaha lam tukhlaq illa lahu yadda zaka ga ya razana kai ka ce ba a halicci wutar ba ma sai dan shi yadda yake tsoronta Allah ka inganta mana imani ya Allah to haka ba magabata su suke kuma su ne waɗanda ake so mai koyi da su fatashabbahu illam takunu mithlahu sai mai ƙoƙarin kwatantawa ba za mu iya yin kamar yaso ba amma ana so mu kwatanta a nan ne daraja take fa inna tashabbuha bil kirami fala Allah ka ba mu ikon kyautatawa to ga wani fasali ta allake da wannan shine ad-duniya ita duniya ha to nawa muskar tawa muskar ba haka take ba an yi skipping din shafin na a'a ba ba number nake so ka gaya ba aya jero za a same shi ko sun sha sashi a can wani waje daban قال يونس ابن عبد الأعلى هكذا نيكو to a cikin nawa ne babu وروى أن زرارة بن أبي أوفى صلى بالناس الفجر بسورة المدثر فلما قرأ قوله تبارك وتعالى فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير أخذته شهقة فمات arwaito cewa wani daga cikin magabata zuraratu bin abi aufa sallabin nasil fajr ya yi sallan asubahi ga mutane ya limance su bi suratul muddathir sai karanta suratul muddathir falamma qara'a qawluhu tabaaraka wa ta'ala lokacin da ya karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta takwas da ta tara cikin sura fa'iza nukira fin naƙor lokacin da ake busa a cikin ƙaho, fazalika yau ma'izin yawmun asir, to ku sani fa sa'in nan a wannan rana ita ce wuni mai tsanani. Allah ka sassauta mana. Lokacin da ya zo kan wannan, aka zatku shahaƙatun, sai ya shaƙe shi ne shahaƙa. sai ya shaƙe yana karantawa sai shaƙe famata sai zama ajalinsa saboda tsananin tsorata yanzu ku soke ƙur'ani maza a gaban wani ba abin da ya dame shi ba a tunanin wutar ba a tunanin aljannar aikwadayinta na hakika wutar ba ta tsorata jama'a kwanciyar kabarai akwai abin tsoro ba wallahi al'adu a tona rami a saka ka ciki musamman ka leƙa shak ba shakku ba ka leƙa lahadu da shi ake yin sa dama da zurfi ya kamata kabari a yi shi a yi a can ciki kogo a ƙasa a cusa mutum a rufe in ka leka ba za ka yi komi ba ya shiga kogo ramin kawai za ka hanko kuma a cike ramin da ƙasa a barka ba kuma za a dawo da kai kai kadai ba kuma lokaci ne wai za a ce akwai wani lokaci a'a in ka dan zauna in ka ihu bayan dan lokaci ka dan zauna a'a ka dinga zama kenan ila yawmi taqumu sa'a ko ba abin da zai zo na da mutum sai aikinsa kuma abin da aka faɗa hakikan ya kai mafarki kawai idan mutum ya yi na abin tsoro ya kasa tashi kuma razana yake ya ga abin tashin hankali ya zo ya kewaye shi yana ihu babu wanda zai masa agaji ya ga allal hakika wannan abin halaka shi zai cutar da shi zai a mafarki ba mutum yana neman agajiwa ba agaji can in ya samu ya fusgo daga mafarkin ya farka sai ka ga ya ajiye zuciya watakila wani sai ga yana zufa sai ta zuciya suna ta bugawa jikinsa yana rawa saboda mafarki da aka nuna masa kuma yana kwanci akan gadansa rayuwar kabari tabbas ce hakika ce Allah kaɗai san meye yadda mafarki kana kwance a gadonka aka nuna maka wani abu da ya razana ka baka san ta yaya me yasa ka razana mafarki baka yi kuma kaga abun wahala ya zo hakikatan kuma kana ga cewa hakan yake real za a gan shi real in kuraye ne suka zo za su yage ka kayi na kokarin hawa bishiya abu ya gagara in macizai ne in wani ne duk abin da ke mafarki da ya razana ka yana kokarin halaka ka kana neman kubuta ka gagara kuma ba agaji mafarki kai mafarki ne kana kwanci akan gadon kafa amma sai ka tashi kaga kana zuba shi ma mafarki reality ne bangare ne na reality ba ha kawai zo bangare ne na reality to irin wannan ne ruhin naka za a maida shi zuwa gare ka a cikin kabari kuma mutum ya rayuwa ta ciki akwai tashin hankali Allah ka sassauta mana وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم لسرخ حتى ينقطع صوته وصلى حتى يكسر الصلبة yace ku yi kuka in ji abdullahi dan amur dan hasu kaga shi sahabi ne ku yi kuka saboda hasashen abin da zai zo a gaba fa'in lam tabku idan har ba ku kuka ba ma fata ba ku ku jawo abin da zai sa ku kuka in har kukan bai zo muku ba ku jawo abin da zai sa muku kukan ku zurfafa tunani wanda zai sa ku kuka dangane da abin da ke gaba ya ce fa wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa Allah kenan law ya alamu ahadukum da ɗayanku ya san abin da yake gaba la sarika wallahi da yayi ta kuka yana kuwa hatta yankati a sautau har sai sautin nasa ya katse muryar ba ta iya fita saboda kuka wa salla da ɗayanku ya tashi ya dinga sallah kenan dan neman kariya hatta yanka sira sulbahu har sai gadon bayansa ya karye su da suka san abin da ke tafi a gaba shi ya saka su rayuwar tasu ta zama haka Allah ka sassauta mana wannan ba shi da muhalli asali na gaba ce a duniya ko zai batu akan duniya ilam ya ce ka sani anna dhammal warida fil kitabi was sunna laysa raji'an ila zamanina alladhi huwa al-layl wan nahar al-muta'aqiban ila yawm al-qiyamah فإن الله عز وجل جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر ka fasani anna dhammal warida fil kitabi was sunna zargi da aka yi ma duniya a littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa raji'an ila zamanina ba wai ya koma zuwa ga zamani bane ba zamanin ake zargi ba jama'ar da suke kutsawa ta zamanin shine ba wai yana koma zuwa ga zamani bane allazi huwa al-layl wan nahar wanda dare da wuni ai shine zamani al-muta'aqibani wanda suke mai juna yanzu dare ne bayan wasu awanni kuma in Allah ya nuna mana sai ka ga rana ta maye madare dare ya tafi ila yawmil qiyamah haka abin zai ta tafiya har da al-qiyamah za ta tsaya inna Allah azza wa jalla domin Allah madaukaki ja'alahuma ya sanya dare da rana khilfatan liman arada an yadhakkara ya sanya su masu mayewa ne a fahimci hikima da ke ciki amma ga wanda yake nufin ya tuna Allah au arada shukura ko yake son ya bauta wa Allah wa wurudu wa warada fil athar ya zo a cikin athar inna hadha al-laila wan nahara khazanatani wannan dare da wannan wuni taskoki ne fa me taska ne ha taska wajen ajiya wajen ajiye dukiya ai ba komai yake ajiyewa ba ana ajiye gero a taska ne gero sai da kai shi sai da kai shi buhu za a ajiye ruwa a taska ne ruwa sai da kai salka wajen ajiye kuɗi wajen ajiye abu mai kima mai daraja to dare da rana tamkar taska ne da ake ajiye dukiya fanzuro ma tasna'u da fihi ma ku rika lura me za ku yi a cikin wannan taskar ababe ne masu tsada ake ajiyewa ka duba a daranka da wuninka me za ka yi a ciki domin a taskance maka abu mai tsada a ciki daren idan ya zo taska ce ka bar taskar ka ta wuce babu komi ana warwaso kowa yana kamfata yana cikawa kai sai ka bar taka ta wuce haka kawai yadda ta zo empty ta tafi empty to wuni fa idan ya zo kaga an ce muta'aqibat masu maye ma juna ne wunin yau fa ya tafi kenan ko zai dawo zai dawo ba sai kuma na gobe daren da muke ciki yanzu ana cikinsa yi kokarin ka fa'idanta da wannan taskar in ya wuce ba zai dawo ba wakala mujahid mujahid yake faɗa cikin tabi'ai ma min yawmin illa ya ƙolo ba wani wuni fa tamkar wannan wunin yana cewa ai misali bi lisanil hal ne kaman yana faɗa ne ba wai yana magana hakikatan ba wuni idan ya zo zai ce ibnu adam qad dakhaltu ya kai ɗan adam gane na shigo alaikal yau yau ne kake da ita rike ta walan arji'u ilaika ba'da al-yawm ni ba zan dawo sake dawowa wajen ka bayan yau din ita yau idan ta shigo to za ta ce dan adam kana fa da yau ni ba zan ƙara dawowa gare ka ba bayan yau yau in ta wuce ta zama me Na'am, yau in ta wuce ta zama me? Ta zama jiya. Ta zama jiya. Da haka sai ta zama shekaran jiya. Da haka sai ta zama wan shekarin. Da haka sai kaga ta zama makon da ya wuce. Da haka sai ka ta zama shekara. In za a kwatance da ita sai a ce maka rana kamanta yau shekara da ta wuce. saboda ita ta wuce tun haka kullum wuni idan ya zo yana wa mutane shaidai ce to ga na fa na zo ya kai dan adam ba za ka sake gani na ba bayan yau ina wucewa na zama jiya bai ba ba zai dawo ba haka ta yabe ki ما من يوم إلا يقول ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم فانظر ماذا تعلم فيا فانظر ماذا تعمل فيا سيجتو لليك كلافا كسم ذاك يأتكينا كافن نوتي فإذا انقضى إذا ون يوتي قوا قدوية سيأنا ديش ثم يختم عليه sannan sai a ɗaure shi a hatimi a kansa fala yufakku ba za a keta wannan hatimin da yake na wannan wunin ba hatta ya kuna Allah huwa allazi yaqdihi yawm al-qiyama har dai sai Allah ta'ala shine zai hukunci akan wannan wunin a ranar al-qiyama wuni in ya wuce ya nade ayyukansa shikenan ya nade idan wuni ya zo kawai an nade an nade an nade shikenan ya kare sai kuma gobe wuni ya wuce dare ya shigo sai a bude wani shafi kamar shafi ne an bude wannan shafin ya gama ya wuce shi ke sai a sake buɗewa ta chapter shi ma ya wuce haka lamarin yake ya wuce kamar ƙuruciya ne yanzu za ka dawo kamar wancan yara malamin wai ya ka gan shi gan shi a kusa da kai an ya wuce ko to haka abin yake idan lokaci ya wuce ba ya wuce fa kenan in ka amfana da shi fa fa ni'ima alhamdulillah in kuma aka yi sakaci ba a amfana da shi ba to fa shi ya wuce to haka lamarin yake har lokacin da rayuwar mutum kuma za ta tuke ranar kiyama kuma sai a bude masa shafuka rana kaza rana kaza ta wuce baka fa'idanta da ita ba rana kaza rana kaza ta wuce ba a fa'idanta da ita ba to haka ne sai kaga mutum yana cizon yasa ina ma da a ce za a mai da shi duniya ya amfani da lokacinsa Allah ka ba mu ikon amfani da lokacin mu kafin ya kore mu wa an shada ba'dhum wani cikin magabata yana rairawa إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق والليالي متجر الإنسان والأيام سوق yana cewa ita fa duniya hanya ce zuwa ga aljanna ko wuta dare kuma shine hajar mutum wadda zai cinikinta wal ayyamu suqu wuni kuma shi ne kasuwa dare shi ne hajarka kasuwar kuma da za ka baje wannan hajar shi ne wuni kasuwa tana amfani idan babu babu haja tambaya nake yi ba hajar da za a sayar kasuwa tana amfani ba ta amfani ba hajar da za a sayar ita kuma ina ake nema a baza ta a kasuwa a nan ne sai a sami inda za a yi ciniki don a samu riba to na haka dare shine hajar ka wuni kuma shine kasuwar ka rike ayyukanka na dare domin su maka jagoranci a wurin duk mutumin da ya dare mai kyawu to zai wuni mai nishadi haka lamarin yake a wuni ne aka kallafa maka ayyukan ibada dare kuma hutawa aka ce kai a wuni ne aka ce kai azumi sallolinka da kake jullunsu a wuni ne dare kuma sai aka ce ka huta kai bacci ko ba sanya maka azumi da dare ba aka ce kulu wa shrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl kaga a wuni ake yi nan ne kasuwar da zaka baje ku dan ka samu riba na ayyuka amma hajar ka kuma da daddare amfani da ita ta samu kima ta samu daraja wajen ayyuka na nawafi malin ce falwakatu huwa ra'asu malil abdi lokaci shine jaranka lokaci shine jaranka shine jaranka sai ka tara jari sosai kai riba in ka samu lokaci yanzu an baka jari ko dai ka yi watsi da jaran asara ta shiga ko ka sarrafa jaran yadda ya dace sai a samu riba za ka yi amfani da lokacinka in sana'a ce da a lokaci ake amfani da a lokaci ake amfani sana'a a koyi sana'a aiwatar da sana'a neman abinci da a lokaci ake mutumin da yake zaune ya yi awa uku yana zaune ba za su zama ɗaya da wanda shi kuma ya tashi awa ukun nan ya je nema ba sai awa ukun ta ƙare wannan yana zo na wannan shi kuma ya je shi ya yi ƙwadago ko ya yi wata sana'a ko ya yi wani abu na nema shi kuma sai ya dawo da yan canjin sa alji kaga ya yi ribar lokacinsa shi ko ba haka ba shi kuma wannan yana shan inuwa da ya ribar lokaci ba to haka lamarin yake wannan ya tashi ya je shi ya ayyukan alkhairi a cikin lokaci wannan shi kuma bai ayyukan alkhairi ba zan zama ɗaya ba wannan bacci ya ta yi abinsa wannan kuma ya samu lokacin da ya tashi ya yi afkar ya samu lokacin da ya istighfar ya sallada a dalilin azkar ya sami yafewan zunubi a dalilin istighfar kuma ya tashi ya yi nafila ya yi karatun alkur'ani kaga shi wannan ya yi ribar lokacinsa wannan ya yi amfani da lokacinsa ya je ya nemi ilimi wannan kuma bai yi amfani da lokacinsa ba kaga ba za su zama ɗaya ba wajen fahimta saboda shi wancan ya amfana da lokacinsa wannan kuma bai amfana ba lokaci a rayuwar duniya amfani ake da shi wajen neman lahira ma amfani ake da shi saboda shi in ya wuce ya wuce kenan to shi ne jaran mutum falwakatu huwa ra'asu malil abdi صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة حديث نوند إمام الترمذي رويته يا إن قلت منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال سبحان الله وبحمده wanda ya faɗi wannan lafuzza masu kyau masu daɗi tsarkakewa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da bai dace da shi ba da jinjina masa da yin godiya da yabo a gare shi ga abin da yake ahali gare shi a dukkan siffofinsa subhanallahi wa bihamdi wanda ya faɗi wannan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gursat lahu nakhlatun fil janna za a dasa masa dabino a cikin aljanna kasan ita aljanna an kira ta aljannatu me aljannatu gona gona shine aljannatu to gona ce ba irin gonar ka da ake zuwa ana taka kaya ba ba irin wannan gonar ba amma an kira ta gona ne saboda yawan dashe da yake cikinta bishiyoyi da tsirai wanda ka sani da wanda baka sani ba fiha ma la aynu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar Allah ka samu aljanna Allah to wanda yace subhanallahi wa bihamdihi an ta samu sa sai ke ce subhanallahi wa bihamdihi an ƙara da samu sa yace subhanallahi wa bihamdihi an ƙara da samu sa kun ga yanzu kuna ta jina an ga samu shiyoyi uku aljanna insha Allah ha kama ka faɗa Allah ya karɓa mana gaba daya to don Allah ina ka zauna awa ɗaya hakan kake faɗa za ka yi daidai da wanda awa ɗayan a facebook ya kashe za a zama ɗaya ba wannan ya yi amfani da lokacinsa wancan kuma bai yi ba to don haka malai ce fanzur ila mudayyi sa'ati kam ya foto minan naqil ka duba wanda yake walakanta lokatansa yake walakanta sa'o'insa yake tadayinsa ma'ana yana walakantar da shi kam ya foto minan naqil dabine nawa ne suke kubce masa bai samu an dasa ba a lokacin da zai samu dashe mai yawa amma kuma sai bai yi ba wannan ɗaya ne daga cikin misalai duk wani aikin alkhairi idan kai gurbin sai na in lokacin ya wuce kuma shi kenan mutum biyu ne ko uku wannan ya yi da yawa wannan ya yi kaɗan wannan kuma bai yi ba ba za su zama ɗaya ba kuma lokacin ya wuce jiya dai ta zama jiya ko ba haka ba shekaran jiya tana nan a shekaran jiya za ma ta sake yin gaba ne Daka wanda ya yi a shekaran jiya, ya yi a jiya, ya yi a yau, ba za su zama da ɗaya da wanda bai yi shekaran jiya ba, a jiya ya yi. Ba za su zama ɗaya da wanda bai yi shekaran jiya da jiya ba a yau ya yi, kuma ba za su zama ɗaya da wanda shi tun shekaran jiyar har yau ɗin ma bai yi ba. Kuma lokacin ya wuce. Mu amfana da lokaci ya كان أحد الصالحين إذا أثقل الناس في الجلوس عنده ɗaya daga cikin salihan bayi idan mutane sun zo wajensa sai suka yi dogon zama ko da ziyara ne suka kawo masa sai suka yi dogon zama a wajensa ba su tafi da wuri ba ya ƙulu sai ya ce amma turiduna an ta komo shin kukan ba zuka so ku tashi ku tafi ne inna malaka shamsi ya jirruha la yafturu ku sani mala'ikan da aka sa yana kulawa da rana fa, janta yake yi shi ba baya fasawa. Wato yana nuna wa zaman da kuke kuna ɓata lokaci, tun da kun yi ziyara ku tashi ku tafi, ku je ku wani aikin da zai amfanar da ku. Allah ka gafarta mana. To don Allah ko da zaman da aka yi, a dinga tsirmawa ana rubata da shi. kana zaunan in har zaman ya kama lalle sai ka zauna to don Allah a dinga tsarmawa da riba kar ya zama zancen ne kawai kar ya zama baki ne ya gum kawai ana duma ma haƙwari kar ya zama gara ma wannan wanda zai shiru din bai yi magana ba akwai wanda zai ta surutun da bai amfana ba as-sumtu zainun was-sukutu salamatu inna daktafa la takun mikthara إن ندمت على سكوتك مرة فلا تلمدن على الكلام مرارا to balle mutumin da idan yana zauna in ana zauna a dinga ribata subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai ai tai ai tai ko da minti sha biyar ne sai a samu ai can kuma a sake tunowa sai a ci gaba da istighfar ci gaba da istighfar ba hana cuɗanyar ba amma cuɗanyar ta zamanto ana ribata a cikinta a dinga riba kar kawai a zauna at a stretch mutum ya zauna ya awa bai amfana da wannan awar ba annabi kuma sallallahu ya ambata man jalasa majlisan wa lam yadhkur fi hasma Allah wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama كان له ترا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم duk wanda ya zauna a wani majalisi bai ambaci Allah ba bai yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har ya tashi to wannan za ta zamanto masa asara nadama ce in Allah ya ga dama sai ya kama shi cewa ya zauna a waje bai yi salati ga annabi bai ambaci sunan Allah bai masa azaba akan haka in Allah ya so kuma sai ya yafe masa a yafe masa ba a kama shi da laifin ba amma kuma ai bai ribata da lokacin ba to kaga ana so idan mutum yana zaune a majalisi ya dinga yawan tuna Allah subhanahu wa ta'ala nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma muna roƙon Allah yafiya Allah ya ba mu ikon amfana da lokacin mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم